بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثالث الوعد العميد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القرب الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin baiwansa da rahmansa da lubufinsa da ya kawo mu a wannan shekara kuma ya kawo mu wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda shekaran da ya gabata alhamdulillah mun gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kuma da shekaran nan ya shuɗe kai ka ce ba mu yi rayuwa a ciki ba riba ga wanda ya aiwatar da lokutan wajen biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nagarta shi yasa kullum ake faɗa mana mu kyautata ayyukanmu kuma mu kyautata alaƙanmu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu kyautata biyayya gare shi muna roƙon Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu gaba ɗaya kuma Allah ya sa mu shiga wannan wata mai alfarma a sa'a kuma Allah ya sa karatun da za mu fara mu fara shi a sa'a albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu amfani ikon faɗan daidai da yin amfani da daidai kuma Allah ubangiji ya gyara mana kurakuranmu albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a shekaran da ya gabata mun fassara ayan da ke gabanin wannan ayan ayan da yake magana akan kisasi ودع الله سبحانه وتعالى كيف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى من كرن تجير وأن آيوي إنا جني أنا رحمة الله مكاتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون a ayoyin da suka gabata na baya Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani akan abubuwan da ake umurtan muminai da shi idan ba mu manta ba ayan baya shi ma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl to idan muka duba tanasub wato wato wato tanasub da ke tsakanin ayan baya da wannan ayan za mu ga akwai munasaba mai karfi sosai saboda wancan aya ta yi bayani akan wanda aka kashe in ba mu manta ba kuma isasi na wanda aka kashe shi da gangan wanda ya yi kisa da gangan itacinsa azumi ne zai yi azumi sittin kamar yadda ke cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyarwa na shari'ar musulunci to sai Allah subhanahu wata'ala ya biyar da umurni akan azumi shi azumi ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci in ba mu manta ba yana cikin hadisin jibrilu alaihi salam wanda jibrilu ya zo gurin manzon Allah kamar yadda ke cikin sahihu muslim ko ku ce cikin arba'un hadith بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب to idan muka duba wannan da mu ga manzon Allah da zai bayani ma Jibrilu akan al-Islam yace na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakata wa tasuma ramadan to samu ramadan sai ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar to shine Allah ke umurni wa mu'minai da azumtan watan ramadana da kuma fada musu matsayin da azumi yake a gurin su Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kutiba alaykum siyam an wajabta muku azumi a larabci idan an ce as-sawm shine al-imsak kanewa shine kanewa ko ko asawmu yakan dauki ma'ana na wato asumtu wa sukutu shiru kamar mutum in yayi shiru da a ce sama yayi shiru Allah yana faɗa mana cikin suratu Maryam tana ce inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya nayi bakance na kamun baki kamun bakin ba wai na azumi ne ba kamun bakin na magana ne ba za ka yi magana ba shine saumu a wannan ma'ana ko ko a wannan aya da Allah ya faɗa mana cikin suratul Maryam to saumu yakan iya ɗaukan kanewa ga barin magana ko ko yakan iya ɗaukan wajen da ake turke raƙuma haka ko kuma wato wajen da abu ya tsaya cike ki tafiya ya ki gaba ya ki baya to za a ce tama abin ya tsaya ya kane za mu ga misalin haka cikin mu'allakan imru'ul qaisi da ke faɗin walailun kamauji bahari alkaku dulahu alayya bi anwa'il umumi liyabtali كأن الثريا ألقت في مسامها كأن الثريا ألقت في مسامها بأمراتك الثاني إلى سم الجندل يتي كمن ثريا ثورار ثريا ألقت أرات يدئك في مسامها واتو أو متركنك واتو بات غبابات بايا بأمراتك الثاني إلى summi jandali to sanwu yakan ɗauki kanewa ne a larabci amma yana da ma'anoni da yawa amma idan an ɗauki asaumu a cikin ma'ana na shari'a wato ta'arifinsa na shari'a shine ta'arifin nan da kullum malamai suke karanta mana shine kamewa ga barin ci ga barin sha ga barin jima'i ga barin ayyukan banza da kuma fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala sabila da shi azumi zai kama gabanka ne duka ya kama zahirin jikinka duka domin jikin ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala dan mutum yakan saba ma Allah ne ta hanyoyi kamar haka yakan saba ma Allah ta hanyar abinci ta hanyar abin da zai sa a bakinka yakan saba ma Allah ta hanyar jima'i sai aka ce to mutum ya kame gabarin sai za aka ce mai azumi yana kama da mene yana kama da mala'iku da rana zai kama da mala'iku da daddare kuma zai yi kama da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda yake raya dare baya bacci cikin dare sabila da bautan Allah subhanahu wa ta'ala shine imamu bisari yake cewa zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istakka da ma hudurra min warani sabon bautan Allah kafafuwansa sukan tsatsage sukan kukkumbura to shi azumi zai samar da mutum ya fuskantar da mutum zuwa ga Allah wannan jikin naka da kake sa ka saban Allah ka horar da ita da yunwa ka horar da ita da kishin ruwa sai ta zamo ta yi rauni sai ya zama to tafakkuri cikin Allah ta'ala ya shigo da kuma tafakkuri cikin ayatullahi ta'ala sai kuma ruhi ya samu ɗaukaka zuwa ga hadaran Allah dan duk lokacin da jiki ya samu wahalu ya samu rauni to ruhi kuma yakan samu irtifa'u zuwa ga hadaran ubangiji saboda jiki dama shine yake janye ruhi ai gaban fuskantar Allah mafi yawa shi yasa ake so mutum ya fi karfin jikin nasa a cikin abubuwa da dama shi yasa Allah ya nuna mana wannan misali cikin tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan misali ko shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi duk wata dama an ba shi duk wata zaɓi an ce in ya ga dama ya zaɓi ya zamo annabi ba sarake ko ko annabi mai dukiya amma sai ya kame shi yasa aka ce a cikin darajoji da ake kirgawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai darajojin da shi da kansa yayi iktisabin wa'innan darajojin ma'ana ba wai daraja ne wanda kawai daraja ne Allah ke bance shi da shi ba a'a aikinsa ne ya bashi wannan abu kamar misali shine ga duniya an ce masa an bashi kuma shi ma asumi ne kuma shi baya da bukatu yana da bukatuwa zuwa ga duniya amma sai nuna baya son duniya din فشد من سبب أحشاءه وطرح تحت الهجارة كشف مترف العلم وأكدت جهده فيها ضرورته ضرورا فبكاتون تزوى قاعدين تجي زوت أتكين سنة أفاي دوتي يا دور دوتي صحبان زمان تكين تو أفاي دوتي كما قادو كما كينا شيء كتبا نينا زمو ديناري أما من زن الله يسي بانا بكاتا كنا وداتا قبلتا كاتا وانا شيني ما في جرما وداتا mafi yawa talakawa sukan yi hakuri da talauci ne sabila da wasu samu kuɗi ba amma shi ko sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'a an nuna masa zabi sai ya zabi talauci din sabila da ya ce abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala to shine a abin dai a wannan aya ne farkon ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya farzantar da azumi kuma an farzantar da azumi ne a Madina kuma kafin a farzantar da azumin watan Ramadana akwai azumin da dama sahabbai suna yin sa akwai azumin da aka fardantar ba sahabbai wasu sun ce azumi guda uku ne a cikin su akwai azumin ashura wanda sayyidina rasulullahi ya ce ya shiga cikin madina ya samu yahudawan madina suna azumin ashura ya tambaye su a dan ne suke azumin ashura suka ce a'a wannan ranan ne aka halakar da fir'aunu sannan kuma aka tseratar da musa annabi ya ce nahnu auladu musa mu mafi cancanta da musa to kafin a fardanta Ramadan dama sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai azumin da suke yi to a kuma daidai bayan haka sai Allah ya fardantar da azumi sai ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani mun faɗa a karatunmu da yawa na baya shi ya ayyuha alladhina amanu alama ne na magana da wato na ayoyin da aka saukar da su a Madina idan ka ji an ce ya ayyuhan ladina amanu alama ne na ayoyi da aka saukar da su a Madina idan ka ce an ce ya ayyuhan nasu to alama ne na ayoyin da aka saukar da su a Makka Allah ya ce kutiba alaikum siyam an fardanta muku azumi kama kutiba ala alladina min qablikum kaman yarda aka fardanta ma al'umman da suke gabanin ku dan an ce annabi Musa a wani kaulin an ce shine annabi Nuhu alaihi salam shine wanda ya fara yin azumi annabi Nuhu a wani kaulin kuma an ce to ai kafin annabi nuhu da akwai waɗanda suka rigaye shi annabi shi to alaihi salamu ya rigaye shi dan haka kuma Allah ya ce kutiba kama kutiba ala allazina min qablikum waɗanda suke gabanin kuma an rubuta musu azumin sai suka ce to ba za a ce annabi nuhu alaihi alaihi salatu wasalam shine ya fara yin azumi ba za a ce azumi Allah ya farzanta azumi ne tun lokacin da ya saukar da shari'ansa daga wajensa zuwa ga annabawansa tsarkakakku ko ku zuwa ga wato ‘ya'yan annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Allah ya ce la'allakum tattaqun Allah ya fardanta muku azumi ne la'allakum tattaqun domin ku ji tsoron Allah. Allah ya muku haka ne domin tabbas idan kuka yi azumi azumi zai saka ku tsoron Allah. Wasu kuma suka ce la'allakum tattaquna dama kalman ittaqa wato ya ya ya kane ne ya ji tsoro ko ko ya kiyaye to la'allakum tattaquna ko kuma jikinku ya yi rauni wato jikinku ya yi rauni ku samu tafiya zuwa ga Allah ta'ala wasu kuma ce la'allakum tattaquna a ma'ana la'allakum tattaquna al-ma'asi ko da ku ji tsoron afkawa cikin sabon Allah na ciye-ciye da shaye-shaye da kuma wasu abubuwa na na ragabatun nafsi abubuwan da rai take su na morewar rayuwa Allah ya ce ayyaman ma'aduda na'am
ayyaman ma'aduda
Allah ya ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amin ta'amu masakin ko miskin duka kira'in yazo da haka faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ta'ala yace ayyaman ma'dudat azumin nan wasu kwanaki ne ku saboda jin kanku Allah bai ce ya saka muku dukkanin zamani ku azumci zamani gaba ba ma'ana ku yi azumi wato iya tsawon rayuwanku Allah zai iya fardanta haka Allah zai iya fardanta ma mutane ya ce ya fardanta musu su yi azumi tsawon rayuwansu amma kabila da jin kai na ubangiji da kuma rahamansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma yana jin kan bayinsa yana tausayinsu sai ya ce a iya watan ramadana kuma wanda ya azumin watan ramadana daga farko har zuwa ƙarshe yana da ladan wanda ya azumci zamani gaba ɗaya suka yadda ma ya ce man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi a wani hadisin ma ma ta'akkar wanda ya azumci watan ramadana imanin wahtisaban saboda imani da Allah da kuma neman lada a gurin Allah an gafarta miki zunubi shi gaba daya zai wanku ya zaman to bai da zunubi ko daya a cikin azumi akwai rahama mai yawa akwai rahama mai yawa akwai rahaman da ake karban shi spirit wani ta hanyar ruhi ruhin ka da ta samu wasama ta samu ɗaukaka zuwa ga hadarin ubangiji akwai kuma rahaman da ake samun sa cikin zati na zahiri jikinka kansa zai zamanto ya tsarkaka daga dauɗa na abubuwa da dama sannan kuma akwai tsarkin zuciya zuciyanka zai zamanto ya samu tsarki shi ma sabila da rashin cin nan da kake yi da rashin shan nan da kake yi yana kashe abubuwa da dama wanda suke salwantar da rayuwar dan adam zuwa ga aikin lalacewa da kuma aikin gurɓacewa akwai su da dama wanda yake yawan yin azumi zai ba ku labari sai yasa waliyan Allah da dama suka zaɓi yawan yin azumi suka zaɓi yawan yin azumi sabila da a cikin yawan yin azumi ruhi takan samu tafiya zuwa ga Allah fiye da tunani wato sabila da an riga an yi da baibayi majiki ai idan ba mu manta ba manzon Allah ya ce idan Ramadana ya zo akan buɗe ƙofofin aljanna akan tattaura shaytanu wa fusilati shayatin akan tattaura shaytanu kuma manzon Allah ya ce mana inna shaytana la yajri fi ibn adam majra ad-dam shaytan yana gudana a jikin dan adam a iya magudanan jiki duk wani yanda ka san jini zai zai bugu a jikin mutum shaytan yakan iya shiga ta wannan lungun to an daura wa'annan shaytanu kaga jikin mutum ya wofanta gaba da shefan sannan akwai wani shaidani wanda suke ce masa karini wanda shaidani shi tattare da kai yake wannan shaidan ne tabi'i wanda kowa na da wannan shaidani shine nafsu kenan to an daura nafsu din sabila da ita nafsu takan izini ta hanyar abinci da sha'awa to an sa ma sha'awan katanga an hana ka cin abincin to dole ne ka zamanto makusancin Allah a waɗannan lokaci shi yasa ma a rufai suke cewa Allah da yake san mu Allah sai ya ɗaure mu da mari da kasari yana jan mu zuwa gare shi ai wannan an ɗaure mu da wani abu ne wanda wannan abun zai tura mu zuwa ga ubangiji nafsu tana jan mu don ta raba mu da Allah wato shi kuma ubangiji yana jawo mu da ayyuka na ibadu har sai mun samu tazkiyatul nafsi mun samu talfiyatul ruhi mun samu tajalli a cikin sirrin ubangiji dan Allah ya farjanta maka sallah ne da azumi da zakka da hajji da sauran ibadu Allah ya farjanta maka su ne domin ruhin ka wato ka taho zuwa ga Allah domin ka fuskanci Allah iyakan bauta shine ka kare cikin ubangiji ka zamanto Allah shine abin dubanka baka da wani abin duba idan ba Allah ba Allah shine abin sonka baka da wani abin so idan ba Allah ba to ba za ka samu wa'innan ba sai da waɗannan matakai na ibadu din wanda Allah ta'ala ya farda sa amma Allah ya ce ayyaman ma'aduda wannan azumi ba duka kwanaki ba ne na duniya wasu kwanaki ne ididdigaggu ayyaman ma'aduda Allah ya ce wa man kana minkum maridan wanda ya zamo cikin ku bai da lafiya au ala safari ko kuma yana kan hanyarsa na tafiya amma ba kowace irin tafiya ba mara lafiyar ma kashi biyu ne akwai mara lafiyar da shi kwata-kwata ba zai iya azumi ba kwata-kwata ba zai iya azumi ba kwata-kwata ba zai taba iyawa ba sannan kuma akwai mara lafiyar da zai iya azumi amma sai ya sha wahala ya jikata to tabila da Allahu ya sauƙaƙe mana dan a gaba zai faɗa mana yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana neman ku da sauki ne Allah yana son ya sauƙaƙa muku ne bai son ya ya azzara muku ya wahalar da ku sai Allah ta'ala ya ce to an rangamta wa mara lafiya wanda bai da lafiya ba dole ka bane yayin azumi in dai har baka da lafiya to azumi akan ka ba farilla bane amma kuma malamai ma sun yi sabani akan yanayin rashin lafiya Imam Malik yace idan dai rashin lafiyan da za ta hana mutum ya yi azumi rashin lafiya ne wanda za ta iya kai shi ga halaka ko kuma rashin lafiya ne wanda za ta iya sa ciwo ya haɓaka ya yi muni to shi ne rashin lafiyan da zai hana shi yin azumi amma in ba haka ba ya zama dole mutum ya yi azumi sabila da duk wanda zai yi azumi dole zai samu rauni dole zai samu wato zai samu wato abin da ke kama da wato gajiyawa cikin yanayin rayuwarsa ba zai iya sarrafa rayuwarsa kamar yadda yake sarrafa ta wato adatan ba sabila da ya hannu gabarin cin abinci ya hannu gabarin cin abin sha ya shan abin sha to shine Allah ya sauƙaƙe ke makana minkum marida wanda ya zama bai da lafiya au ala safari ko ko yana kan hanya na tafiya to fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya rangwamta masa ya biya wannan azumin a wasu kwanaki da to kamar Imam Malik radiyallahu anhu ya yi magana akan wato tsawon wato tafiyan da zai sa ka taruwa a wannan tafiyan tafiyan ma kashi kashi ne idan za a yi kiyasi da tafiyan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin yanzu ya bambanta tafiyan da zamanin sayyidina Rasulullah lokacin ba mota lokacin babu jirgi lokacin babu masu lokacin sahara ne za ka hau tafiyan da za ka yi a yanzu a wuni guda a wancan zamanin za ka yi shi ne a wata guda ko ku ka yi shi a sati biyu ko a sati ɗaya haka to yanzu an samu wasu sauƙi wanda mutane ba za su yi amfani da wancan rufsan ba domin haka malaman usulul fiqh suka fitar mana da wasu hukunce hukunce domin a daidaita mana hukunce-hukuncen da suka faru a zamanin manzon Allah su zaman to sun tafi da hukunce-hukuncen abin da ke faruwa na canjuwan zamani da canjuwan lokaci kabila da addini yana nan zamani ba ya tsofar da shi waje ba ya tsofar da shi a ko'ina wannan addinin sunansa addini a ko'ina wa inan hukunce-hukuncen sunansa hukunce-hukunce babu wani shugaban da zai zo ya canza wannan addini imamu malik ya yi bayani akan gwargwadon zangon da mutum zai iya shan ruwa a tafiya wato idan yana azumi gwargwadon zangon tafiya imamu malik ya ce mil arba'in da takwas idan tafiya ya kai tsawon mil arba'in da takwas za a iya shan ruwa akan haka imamu shafi ma ya tafi akan haka askauri shi ma ya tafi akan haka mafi yawa daga cikin manya-manyan magabata suka tafi shine tafiyan da zai ɗauke ka tsawon wuni da kwana yawmun wa laila zai ɗauke ka tsawon wuni da kwana to za ka iya shan ruwa a wannan tafiya ɗin amma sai ka auna ka gani a wancan zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me ake tafiyar akan raƙumi ake tafiyar tafiyar raƙumi da tafiyar mota ɗaya ne ba ɗaya bane a wancan zamanin kuma a cikin sahara ake tafiya da zafin rana zafin rana mai kunkuna a yanzu a zafin rana mai kunkuna ake tafiya a cikin mota ake tafiya wata kilma motar da AC to ba kowace tafiya ba ne da ka ɗauke ta kawai da ka ga da ka yi tafiya laga-laga nan kusa-kusa wanda za ka isa a awa biyu kawai ka ce za ka sha ruwa za a auna tafiya a gani idan dai ya ɗauki daidai da yanda addini ya tanadar domin sassautawa kuma kai ma ka san wato a cikin tafiyan akwai mashakka akwai wahala to babu laifi za ka sha ruwa tunda ka kowa sanin halinka ka ji kowa sanin yanayinka ka ji kowa sanin ubangijinka sai sa da Allah ta'ala yake cewa dukkanin ayyukan bayi nasu ne amma azumi na wani ce wa sawmuli azumi na wani fa ana ujzi'u bihi fa ana ajzi'u bihi ni ne zan saka wa mai azumi da aikinka na azumi kabiya mutum da yake shan ruwa a bayan gida abin da yake muku ina azumi ba ku sani ba Allah shi kadai ne wanda ya san abin da yake boye ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ya san abin da ido ya boye yake yi na hajji kuma ya san abin da zukata suka boye to shine Imam Malik dai yace tafiya ne na tsawon a dare yini da dare ko ko sayyidina Abdullah ibn Umar da sayyidina Abdullah ibn Abbas kuma sun tafi akan cewa su ku fahimtar su sun ce tafiya ne na kwana uku idan tafiya ya kai tsawon kwana uku to za ka sha maka ruwan wato za ka sha za ka sha ruwa an rambanta maka shine wannan kaman kana minkum maridan aw ala safarin amma kuma ba a yin tabiyi na shan ruwan ma'ana ba ka cewa tun daga daren azumi ai a ka'ida daga daren da za a ɗauki azumi za ka yi niyan tabiyi wato za ka yi niyan azumi a wannan daren za ka yanke cewa wato kayan yin ɗaukar azumin Ramadan kamar yadda aka gabatar malamai suke gabatar mana to shi shan ruwa ba ka yin tabiyyutin ka ba ka ce gobe tun a daren da za ka yi tafiyan ka ce gobe dan sha ruwa tafiya da zan yi tafiya ka zama ba a yin haka wannan haka imamu malik ke faɗa ba za ma ka sha ruwa ba sai ka hau kan taguwan ka ka ji kana kanta zam sai ka ɗauki ruwa ka sha sabila da menene sabila da wani abun hana tafiya zai iya zuwa ya hana ka tafiya watakila ka kulla za ka tafi guri kaza za ka je yin jana'iza ne ko ko za ka je yin za ka je neman wane ne to sai kawai ka ji labarin wannan wanan ya yi tafiya ko ko wannan gaisuwan da za ka je yi din mara lafiya ma an sallame shi to ka zama ka fasa wannan tafiyan kenan kuma tun dare kayan niyan ba za ka yi azumi ba kaga ya zama to da damuwa kenan a ciki sai za suka ce sai ta hau kan abin hawanka bayan ka hau kan abin hawanka ka zauna ka ji ka so ka nufi tafiya to a nan ne za ka ɗauki ruwa ka sha dan an rauke cewa imamu malik radiyallahu anhu akwai ranan da tafiya ya kama shi da yamma ne yammaci kun ga lokacin shan ruwa ya karatu amma ya ɗauki ruwa a wannan lokacin sabila da haka kuskure ne mutum ya bayyana cewa ba zai yi azumi ba sabila da wata tafiya da take gaban la yake fa'idatu min ayyamin ukhra za ku biya waɗannan azumi din a wasu kwanaki daban wasu sun ce wannan kwanakin shine wasu sun ce za a bibiyar da kwanakin amma wasu sun ce ba dole ne a bibiyar da kwanakin ba amma wanda suka ce za a bibiyar da kwanakin sun dogara ne da hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu da wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa yaya zai azumci azumin da ake yin sa manzon Allah yake masa ya biya wannan azumin kaman yanda ya sai suka dogara da cewa zai jera azumin a jere ba zai yi ɗaya yau gobe ya huta ɗaya yau gobe ya huta ba amma imamu malik radiyallahu anhu da sauran wasu daga cikin magabata kamar imamu shafi'i duka su kuma sun tafi akan cewa zai iya zai iya rarrabawa kamar yadda yake shi kuma sun dogara ne da hadisin sai suna Aisha alaiha salatu wassalam wanda suna manzon Allah yace wanda wani ya zo wajen manzon Allah ya tambaye shi akan yanda zai biya azumi din manzon Allah yace masa sun mu kama shi ta ko ko sun mu kai ka shi ta ka azumta ka biya azumi yadda ka ga dama sai suka ce to zai iya yau yayi daya gobe ya huta yau yayi daya gobe ya huta fa iddatum min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مساكين ko فدية طعام مسكين ga wa'inda ba su da ikon yi wato azumin zai musu wahala to an ɗauke musu su jajirtar da kansu a kan yin azumin a'a an sauƙaƙa musu wannan azumin su wato su ciyar da miskinai a maimakon yin wannan azumin wanda sun ce wannan ayar an shafe ta wata sun ce sabila da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da wannan aya mutum in zai iya azumi sai ya azumi wanda ba zai iya ba kawai sai kaga baya azumi yana ciyarwa yana ciyarwa kawai sai ya ciyar da miskinai sai kaga shi bai azumi ba sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da kamar shahida ni kuma shahara kad yasummu sai zaman to kowa da kowa ya ajiye wato an shafe wancan ayan kowa da kowa dole ne kawai ya dauki azumi ayi azumi da shi kamar yadda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni to Allah ya ce wa man ka aw ala sabarin fa illatu min ayyam nusar ala alladhina yuqunahu fi jatu ta'amu miskin wato wanda ba su da dama su su su su ciyar da miskin duk da wa ala alladhina yuqunahu din akwai wato bambancin qira'atu da aka samu to bambancin qira'atu din ya kawo bambanci na ma'ana dan kaman akwai qira'an da wa alal ladina yatawaqunahu yatawaqunahu ko kuma wa alal ladina yatiqunahu duka qira'a sun zo da haka to kaman wa alal ladina yutiqunahu ma'ana waɗanda za su wato ba za su iya yin azumin ba za su sha wahala wajen gabatar da azumin to Allah ya ya sauƙaƙe musu shi ma sauƙaƙe musu da Allah ya shine su samo abinci wanda za su ciyar da miskini kowane azumi daya muddun nabi daya kowane azumi daya muddun nabi daya wa ala alladhina yuqunahu fidyatu ta'am miskin a wani kira'an matakin duka yazo man tatawwa khairan fa huwa khairul lah duk wanda ya ƙara wani abu akan abin da aka ce ya bayar na mudu kamar misali an ce azumi daya za ka bayar da za ka bayar da hatsi mudu daya to amma wanda bai samu dama haka ba ba ko ko wanda ya samu dama fiye da haka wanda ya samu dama fiye da haka shine Allah ke fa wanda tsawwa khairan fa khairul lahu wanda ya kara akan muddin nabi daya da aka ce ya bayar fa huwa khairul lahu akan alkhairi ne gare shi ana so an karba amma Allah ya ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma da ku yi azumin a maimakon ciyar da miskinai din da ku yi azumin shine ya fi muku alkhairi da a ce kun san abin da yake cikin azumin na rubanyin lada da kusanci da ubangiji da lafiyar da jiki zai samu to da za ku fahimci cewa hakan shine ya fi muku alkhairi da kun gane to da akwai masail da ya kamata mu fahimta cikin wannan ayan masail din suna da yawa masail din ma sun yi yawan da ba za a iya warware su a gwargwadon wato abin da zamu gabatar na na karatu suka ba sai dai ya zaman to mun dauki wasu maudu'ai musamman bayan sallah muna warware wa mutane waɗannan masail din dangane da wannan aya kamar misali a ce wanda ana bin sa azumi bai biya wannan azumin ba har wata azumi ta dace shi kaga wannan wani abu ne daban shi ma amma a mazhaban Imam Malik an ce wanda ana bin sa azumi har wani azumi ya dace shi bai biya wannan azumin ba kuma ba tare da wani lalura ba to ya zama masa dole bayan ya biya wannan azumin ya hada azumin da ciyar da miskini idan misali azumi goma ne to duk ranar da ya azumi ɗaya ya ciyar da miskini ɗaya wannan haka yake a mazhaban Imam Malik kuma shi ma Imam Malik ya tafi ne akan fahimtar Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ko ko wanda ya sha ruwa a Ramadana da gangan wanda ya sha ruwa a Ramadana da gangan kace ko ya ko ya manzo Allah yake ko ya yi azumin duniya duka ba zai iya yin wannan azumin ba ko da zai yi ta azumi har ya ƙara rayuwarsa bai biya wannan azumin ba sun yana da fadaran da ramadana take da shi amma dai abinda ya tabbata na kafaran da zai yi shine zai ya azumi sittin idan ya azumi sittin shine ya biya wannan azumi kwaya ɗaya na ramadana amma an ce ko ya yi azumin duniya duka bai gama biyan wannan azumin ba sai ya hada da istighfari ya hada da salatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da neman gafaran Allah akan dai wannan kuskuren da yi ko ko wanda ya sha ruwa da kuskure kamar yadda yana faruwa sau da yawa ka zo kawai ka manta da cewa ka ɗibo kishi ka manta da cewa ana azumi ne kawai wuf ka ɗibi ruwa mai sanyi sai ka kai cikin ka kawai ka gama cika cikin ka kawai sai ka suna kana azumi wani kuma sai ya sai ya fara ya zo ya ɗiba din kawai yana sha yana cikin sha ɗin idan ya tuna ba zai bar sha ba sai ya gama cikin sai sai shi ba ya manta ba yana azumi fa gashi kuma ya sha ruwa wannan kuma dabara ne na Allah Allah ya san abin da ka aikata amma idan mutum ya sha ruwa ba tare da ya sani ba wato da kuskure da mantuwa abinda suka ce shi ne a mazhabin imamu malik imamu malik ya tafi akan zai rike bakinsa ya ci gaba da yin azumi har rana ta faɗi sannan bayan sallah zai biya azumi kwaya ɗaya wannan azumin da ya yi kuskuren shan ruwa wannan haka imamu malik ya tafi amma kamar imamu amir ya ce wannan ma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu ya ce wanda yana azumi bayan ya dauki azumi kuma sai ya kuskure ya sha ruwa to Allah ne ya shayar da shi ba sai ya biya ba shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi akan cewa wanda ya sha ruwa bisa kuskure to ba sai ya ba sai ya biya wannan azumin ba Allah subhanahu wataala ne ya shayar da shi amma wasu malamai sun ce wannan azumin ta dauki ne ba ana nufin azumin Ramadan ba ba ana nufin azumin Ramadan ba ne ana nufin ana nufin azumin tafawwi ne to haka kaman wanda yayi jima'i kaga mutum yayi jima'i a cikin watan Ramadan wannan ba za a ce kuskure bane da gangan ne to shi ma fa aiki wato abin da zai yi zai yi kafara ne irin kafaran wanda ya sha ruwa kuma ya ci gaba da neman gafaran Allah subhanahu wataala kuma ba za a ce Allah ba zai karbe shi ba إذا ألا يشرك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا أنا غافر تزن بي جبا ديا كما ألا نزل شيء to haka za mu samu ko wanda ya mutu da akwai azumi a sana ana yawan tambaya akan irin wa'annan mutum ne ya mutu kuma ana yin ta azumi ya yanzu kenan tunda iyalanka za su biya masa ne ko yaya za a yi to da imamu malik da imamu shafi'i da imamu sauri duka sun tafi akan cewa ba za a biya masa ba la yusumu ahadun ala ahadin ba wani wanda zai yi azumi zai yi wani azumi ma wani wala ta jiru wajiratun wizra ukhra ko abin da ya shafi wata rai baya shafan wata rai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha dan haka babu wani wanda idan ya yi wa fati za a ce a biya masa azumi wa'annan sun tafi akan hujjar su da wannan aya na wala tazuru wa la tazuru rabba mazhaban malik ne amma wanda suka tafi kamar imam ahmad ibn hanbal da makamantan da sun tafi akan cewa za a biya masa azumi dogaro da hadisin aisha alaiha salatu wassalam wanda manzon Allah ya ce man mata wa alaihi siyamun sama an walihu wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliyin sai masa wannan azumi da aka ce har wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mahaifiya na ta rasu amma da akwai azumin da ake yin ta bata biya wannan azumin ba amma kuma cigan hadisin ya zo da cewa azumin ba karshe ne sabila da hadisin ma ya zo da cewa azumi din ba kwaya 30 bane kwaya 60 ne kaga fa ramadana ba 30 ba 60 ake ba 30 ake tun daga nan ma an gane azumin ba na ramadana ba manzan Allah sai ya ce ma matan ta ce ya rasulullahi ya kuma na ta yi wa fati da akwai azumin da ake yin ta bata biya wannan azumin ba manzan Allah ya ce ki je ki biya mata yau da a ce mahaifiyanki ta yi wa fati ana jin ta baki ashe idan kika biya mata ba zai wadatar da ita ba ga wannan baki sai imamu malik da imamu ahmad dogaro da haka yace za wato wanda ya yi wa fati ana jin sa azumi za a iya biyan wannan azumi din amma shahararren abin da malamai suka fi ittifaqi akai shine wanda yayi wa fatin sannan kuma da akwai azumi a kansa wannan azumi an yaje ma da Allah ko ko misali wanda wanda azumi ya rike yana cikin mahaukaci ne bai da hankali yayi zai kenan bayan ramadana kuma sai ya samu lafiya inda Allah ya ce wa man shahida minkum shahra falyakun a ramadan hauka ya same shi kubura bayan ramadan kuma ya samu lafiya wani suka ce ba zai biya wannan azumin ba samira da shi baya cikin wanda azumi ya hau kansu a daidai wannan lokaci ne dan a azumin akwai sharuɗan azumi ka kasance musulmi ka kasance baligi kuma ka kasance kana da labarin cewa an ga wata idan ba ka da labari babu azumi idan ka kuskure ka sha ruwa sai dai idan ka ji labari bayan sallah ka biya amma idan baka sani ba babu wani abu a kan amma idan da za ka ɗauki azumi yau bayan ka ɗauka ka kai azumi sai ka ji labarin an ga wata kuma ranan da aka ga wata ranan baka ɗauki azumi ba sai ya zama maka dole bayan sallah ka biya wannan azumi din to kunce-kuncen suna da yawa wannan abu ne wanda yake bukata na musamman a karantar da mutane abin da yake shi hukunce hukunce na azumi Allah ya ce wa alal ladina yuqunahu fidiyatu ta'am miskin ko ko fidiyatu ta'am miskin duka kira'an ne wato sun ce a ce fidiyatu ta'am miskin sai ta'am ya zama mudafun ilayhi shi fidiyatu ya zama mudafun ta'am kuma mudafun ilayhi a kira'an abinda farra'a ya tafi kenan amma sun cewa Allah zai yi gudun fidiyatu ta'amu ta'amu sai ya zama to shi shi badal ne badal ne na fidiyatu sabila da fidiyatu din da ne da a yi fidiyatu to da a yi fidiyatu ne da ta'amu miskin a wani kira'an kuma ta'amu masaki Allah ya ce man tatawwa khairan fa huwa khairullah duk wanda yayi kari akan ciyarwan fiye da mudu daya to fa huwa khairul lahu zai samu wannan alkhairin a wurin ubangijinka kuma ubangiji ba zai tauye masa ba wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kuma da za ku yi azumi shi ne kuma fa alkhairi idan dai har kun sani ina ganin za mu takaita karatunmu a nan saboda za mu yi addu'o'i wa magabatanmu da shehunanmu da kuma waɗanda suka kai ruwa rana suka yi ta ƙoƙari domin su ga an saka wannan karatu a gidan rediyo da farko muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa maulan shehi lafiya Allah ya kara masa lafiya ya kara masa kusanci da manzon Allah kuma Allah ya nuna masa yadda yake so cikin muridansa da almajiransa da iyalansa gaba daya manya-manyan malamanmu musamman a shehi na malami na kuma malamin ku gaba daya sayyidi muallim ibrahim wanda ya riga mu gidan gaskiya yanzu shekara uku kenan da wasu lokuta wanda shi ya fara karatu a wannan mimbari da Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annan mahaifinsa wanda shi ne walidinmu wanda ya addabar da mu akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma akan almajiranci din Allah ya masa rahma Allah ya gafarta masa da walidan mu mahaifiya Fatima Allah ya masa rahma ita ma Allah ya kara mata kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jajirtaccen bawan Allah nan wanda ya gina mana wannan masallaci a Alhaji Dallawan Inda wanda a yanzu haka bai da lafiya tsawon lokaci tsawon shekaru bai da lafiya ya yi fama da jinya kuma yanzu haka na cikin jinyan ma Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya yi masa Allah ya sa wannan jinya ya zama masa kafara barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma limamin na wannan masallaci wanda ba da babu rana yana ta kokari wajen yadda zai bayan da abin da ya kamata na ilmantarwa da jagoranci a wannan masallaci Allah ya ja masa bukatun kamar da ibrahim kenan Allah ya saka masa da alkhairi tare da babanmu na'ibin wannan ladanin wannan masallaci wanda ɗansa sayyidi zahalbin shi ne muke karatu da shi kuma shi ne jigo na saka karatun mu a duk yadda ake sakawa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa baba lafiya da nisan kwana kuma Allah ya taimake mu akan aikin alkhairi Allah ya gyara mana zukatun albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da na'iban wannan masallaci duka masu kokari da kuma lallawan na makamantansu wanda ba lokacin da za mu ambaci kowa amma kowa da gurbinsa kuma gurbin ba za a iya mai cewa ba Allah ya saka ma kowa da alkhairi akwai wanda suka yi ta kokari da himma wajen kawo gudumawoyinsu don a saka wannan karatu a gidan rediyo suna da yawa suna da yawan gaske to kowa da kowa abin da ya kawo Allah ya rubanya masa ninkin ba ninkin kowa da kowa abin da ya kawo Allah ya saka wannan abu cikin mizaninsa kuma Allah ya yalwata arzikinsa da dukiyarsa mu babu abin da zamu ce mu bamu da kudin da za a saka karatun mu ba ba ba wani attajiri bane kwaya da yake daukan nauyin da yake saka karatun mu ba wani dan siyasa bane ni zan iya ce ma duk tun da muka fara abun mu ma da akwai dan siyasa da ba mu wani abu kuma garin ba wani dan siyasa da ba mu komo yan kasuwa ne suke kawo gudunmawar su kuma da kokarin su ne da himman su kuma Allah ya saka musu da alheri duk wanda ya kawo gudumawa cikin wannan tafiya ya kawo ne don a yaɗa lamarin manzon Allah wasu ma daga nesa suna turo da gudumawa ba mu san me za mu ce ba daga nesa daga garuruwa wannan kuma duk soyayya ne Allah ya saka mu kowa da alkhairi wani ci gaban ma za a saka karatun mu na a shafa a cikin Globe FM a Globe FM karfe tara da rabi zuwa karfe goma da rabi yariman masoya ci ɗayansa ya ɗauki nauyin saka wannan tafsiri shi ɗayan ce bai tunanin saka wannan tafsiri Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri duk wanda ya yi musharaka Allah ya saka masa da alkhairi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da wani lokacin da dama an sauna bayani ko ba mu da shi to akwai mai tambaya muhimmin tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ya yi ba ta ce zai yi azumi guda sha biyu eh wai zai iya yin su yayi ɗaya ya huta yayi ɗaya ya huta ko kuma zai iya ɗauka har sai ya je wato kaman azumin ramadana to za ka iya yin sa ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta ka yi ka huta shi ba ka ce dama abu ne wanda Allah bai farlanta maka ba sai ka ɗauka ma kanka nauyin cewa za ka yi wannan abin da neman yardan Allah akwai annubu ba akwai babi ma na musamman babu nubu za ka duba cikin hadisi za ka ga akwai a cikin ummahatu na hadisi za ka ga a cikin fiqhu da akwai akwai ba ka ce a addini sai za ka rika da duk wanda ka gana da rika ma bai ce maka da rika Allah ne ya ce masa dole sai yayi da rika ba ba ka ce ni sai Allah to na yi ba ka san zanna maka istighfar dari a rana da safe tun da ka ce nan zikiri da safe to na yi ba ka san har na ƙara rayuwana zan na istighfari ɗari zan na salatin annabi ɗari zan na la ilaha illallah ɗari wannan ba Allah ne ya fardanta maka ba amma sai kai ba ka ce ma Allah kace za ka na yi Allah na so ku ba so yana so wala yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil wannan kamar nafila ne kamar misali sallan walha idan da za ka ce na yi ba ka can har na ƙara rayuwa na sallan wala'a sai na yi ta ba za ta shige ni ba to sallan wala'a ta zama farilla a kanka tabiya da ta yi ba ka ce sai ka mu ma aka ce mutum ya shiga da rikan ba zai fita ba sabila da ya riga ya yi ba ka can cewa har ya ƙara rayuwarsa ba zai bar wannan aikin ba ya da haka ba ka ce yana nan a cikin addini kuma in mutum ya ɗauka dolansa ne sai ya cika wannan ba ka ce na'am نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mutumin da yake zai shiga ɗari ka na'am ya yi alkawarin zai shiga ɗari ka zai mutu ba eh eh na'am to na'am lokacin lokacin karbanta bai yi ba kafin ka shiga gari ka ba dole bane a kanka kafin ka shiga ba dole bane a kanka kuma ba a tunza ta mutum a ce dole sai yayi dari ka ba a tunza ta masa kamar da aka kaza ila rabbi sabila mafi yawa sun masu tsangwama akan maganan dari ka din wato sun ɓata fahimta ne wa ma'anan dari ka din ba su fahimci ne ne ma'anan da ake nufi da dari ka ma'ananta ba ana nufi shehu tijjani ake yi ba ba haka ake nufi ba shehu tijjani ma bai ce a kira sunansa ba sunan Allah ya ce a kira kuma shehu tijjani ma zai sadar da igiyanka ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka wai wani na cewa wai to annabi ya yi ɗarika ne wannan magana mafi kalman mafi muni na jahilci shine wannan kalma ya za a yi annabi ya ɗarika ya za a yi sahabbai su ɗarika duk wani wanda ka gana a ɗarika yana neman igiyan da zai sadu da manzon Allah ne to su kuma sahabbai ga su ga manzon Allah ne da su rike akwai wani wuridin da shi zai kai su ai karshen wuridi shine shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya tafiyan da zaka yi zuwa ga Allah karshen makamin da zaka kore to wannan makamin da ka kore din anan sahabi ya fara sabila da shi ya ga manzon Allah ido da ido ganin manzon Allah ido da ido duk duniya babu ibadan da ya kai idan dai har kai imani da shi duk duniya babu abin da ya kai shi ka gan shi ido da ido kuma ka yi imani da shi babu darajar da ya kai shi da da darajar da ya kai shi da an samu wanda suka fi sahabbai a baya baya duk duniya bayan sahabbai akwai wanda ya kai shi daraja in ba annabawa ba akwai wanda ya kai sahabbai daraja sahabin da ya musulunta yau ya mutu yau ya fi duk waliyan duniya daraja in dai ba sahabi bane wannan wani sabila da shi ya ga manzon Allah numfashinka ta yi gogayya da numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe sahabi baya da bukatuwa zuwa ga wai wurin wata dariƙa dariƙan kenan ga annabi a gaban sa to mu da bamu ga manzon Allah ba bamu rayu da manzon Allah ba bamu yi numfashi da manzon Allah ba zunubi ya nisantar da mu ya yada a yi mu zo kusa da manzon Allah annabi ya kai mu zuwa ga Allah sai aka ce to in dai kuna son ku je kusa da Allah to ku rike in dai kuna son zuciyanku ta fuskanci Allah wato ka fuskanci ubangiji ku rika istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to zuciya da ta wanku zuciya da ta jaru da ta fuskanci Allah idan kuma kuna son ku je gurin manzon Allah ku kama mata salati اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي to da ka zo gurin manzon Allah idan kuma kana son in ka zo gurin manzon Allah ka je ka karasa zuwa ga Allah shine la ilaha illallah shine abin da ake shi yasa a dalilin za a ce kai istighfari daga istighfari kai salatin annabi in kai salatin annabi annabi sai ya mika ka kawai sai ka kama la ilaha illallah la ilaha illallah ka je gurin Allah kowa ma ka bace a baya dariƙan kenan wannan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun in ba ku san dariƙa ba kar ku yi kar ku yi maganganu masu nuni akan dariƙa a'a ku tambaya menene dariƙa a muku bayanin menene take a cikin wato ayyukan da ake yi a ciki da maganganun da ake a ciki anan za a fahimci dariƙa ba a bakin makiya dariƙa ba babu yadda za a yi makiyin dariƙa ya zo ya ce maka kaza kuma a'a bagana in kana son ka lito kar ka tambayi makiyin mutum makiyin mutum zai zage shi ne ya maka sharri a'a ka zo ka tambayi mutumin menene kaza menene kaza sai ya maka bayani daga nan zaka ga Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a sannan kuma muna shirye da jiran gudumawan duk wani mai bada gudumawa cikin karatunmu kuma kofa yana buɗe ga sai malam zahraddini ga malam lawan ga limamin na masallaci ga babanmu ladanin wannan masallaci duk wanda yake da wani gudumawa zai iya kawo ta hannunsu kuma muna fatan insha Allah duk abin da ake bayarwa na taimakawa a wasu masallatai muna kan wannan shekarar mu ma mu musharaka a ciki a masu bukata na wato wato taimakon marayu haka ko makamantansu ko kaya haka ko abinci idan mutum yana da ikon taimakawa ya kawo domin insha Allah muna shirye da gudanar da wannan tsari bayan in Allah ya yarda Allah kuma ya ya ba mu sa'a Allah ya kara mana saman zon Allah na albarka rediyo za a saka karfe uku ne zuwa karfe hudu kamar yadda wancan shekaran ake sakawa bulog fm kuma da a saka karfe tara da rabi zuwa zuwa karfe goma da rabi insha Allah ta'ala na na na na safiya na safiya na safiya insha Allah insha Allah to za mu karanta za mu karanta qul huwallahu kafa uku tare da niyan ijaba bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد لا مكرنت آية الكرسي كفاء بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم duk addu'o'in da muka yi Allah ya amsa mana duk wanda muka masa addu'ar rahma ko gafara Allah ya masa rahma da gafara duk masu bukata Allah ya biya musu bukatunsu abinda muke tsoro na fitina Allah ka tsare mu musiban duniya da lahira Allah ka kiyashe mu Allah ka raba mu da fitina Allah ka kare kasan mu daga dukkanin hari na makiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba mu da kuncin rayuwa Allah ya raba mu da damuwa a rayuwa Allah ya aurar da waɗanda suke bukata Allah ya azurta mu ya wadatar da mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suka turo da neman addu'a mata a gida da wasu yan kasuwa kowa da kowa mun jumlata shi duk wanda ya nemi mu masa addu'a da wanda bai nema ba ma in dai masoyin manzon Allah ne to Allah ya baki duk abin da yake nema albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu sani muna nan a tafiyan mu na bara wanda tafiyan mu na tafsirin mu na tafiya ne akan yadda alqur'ani ya fassara wato yadda tafsiri yake gurin malamai akai muke tafiya kamar yadda muke tafiya a bara kuma ba za mu kauce akan wani gurbi daga cikin wato abinda aya ta kawo ba na girmama Allah da girmama manzon Allah ba ayan tafsirin tafsiri ne na soyayyar manzon Allah duk wanda a zuciyarsa da akwai wani kai kai ko damuwa to ba zai iya sauraron tafsirin mu ba sai da zai ta jin ana kiran annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai da haka Allah ya taimake mu akan abin da muka shirya kuma Allah ya ba mu nasara da taimako kuma duk wanda ya taba wani idan ba ka son in kana son mu manta da shafin ka duka duka to kar ka taba janabin manzon Allah kar ka taba janabin waliyai shi kenan kai kai abin da za ka yi babu ruwanmu amma idan za a shigo hadaran manzon Allah ko a shigo hadaran waliyan Allah ba za mu iya haƙuri ba ba za mu iya shiru ba in kana son kar a tofa komai kar a warware wani iskalin da ka kawo to don Allah ka kyale waliyan Allah nan ka kyale shehunan mun nan ka kyale hadar janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ka yi sako sako da makami in ma ba za ka faɗi darajar sa ba to ka shige kar ka soki wani abu na darajar kenan mun zauna lafiya salamun salamun qawlan min rabbil rahim Allah ya ba mu sa'a alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله